أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna maricin laraba 21 ga watan ramadan shekara ta 1444 12 ga watan 4 shekara ta 2020 muna nan masallacin abu huraira radiyallahu an tare da bayan Allah da suka kwararo domin sauraron tafsiri da kuma su bayan Allah da suka zo daga wurare daban-daban domin yin sunnar itikafi wannan yasa yake da kyau mu dan yi tambihi takaitacce dangane da itikafi saboda dimbi al'ummar da suka taru a nan domin yin itikafi itikafi ibada ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunnanta domin keɓewa ya bauta ma Allah kamar yadda Allah ya masa ilhamar yin wannan gabanin annabta kana ya ta'abbadu da zai hira Allah ya kaɗi bi guzuri daga gidansa a makka kafin ya zama annabi ya je kogon hira ya keɓe don ya ibada a wannan yanayin ne aka sauka masa wayi haka ne ko ba haka to bayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi gubarmaya ya tabbatar da addini musulunci ya tsayu a madina akwai masallaci sai manzo Allah ya rike irin wannan a cikin masallacinsa akwai shekaran da ya yi kwana goma farko kamar yana neman lailatul qadari sai jibril ya ce masa da saura sai wasu goma ne jibril ya ce masa da saura sai kuma goma ne to daga ƙarshe dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da lailatul qadari tana a ƙarshe kuma yana neman shawarar itika itika kenan ke wanda ne a masallaci don ibada Allah da barka ta yawa su ya amsa itika da cikin alƙur'ani yace wala taqrabuhunna wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kar ku yi mubashara da iyalanku mata a lokacin da kuke cikin itika don haka abin da ya halarta gare ka a waje ba lalle ya halarci gare ka kana yi tikafi ba wanda ba ya ci tikafi da an sha ruwa iyalansa sun zama halal gare shi amma mai yi tikafi abin da ya halarta gare shi ne ya ɗan yi fira da ita na wannan lokaci ta buga mata waya ko ta buga masa waya ko ta ziyarce shi minti biyu minti uku minti biyar su ɗan taɓa fira shi kenan amma ba masa la masa ba taɓa juna ba a soya ba a video call a yi ɗan abubuwan da tura suka koyar ba a yi to sannan wanda ya shiga yi ibadar itikafi ya lizinta ma kansa shi to baya zuwa duk wata bukata sai dai abin da Allah lura misali ba a mutuwa ya tafi ba a rashin lafiya ya je dubiya amma shi idan baya da lafiya ya zama dole ya je ya ga likita ya halatta ya ce ba a so ya fita waje nemi abinci sai idan ba za a samu abinci a nan ba amma idan ya zama dole babu abinci a nan sai an fita kuma ya halatta ne tikafi yanzu kan mu waye gari nan lokacin buɗin baki gaba ɗaya ba ruwan sha dole a tashi mutum biyu uku su je su nemi ruwa su kawo ko ina ya kai daga nan ko ya kai kan wuri kenan mai itikafi baya zuwa hidimomin jama'a kuma ma dai ba a so ya hulɗo EUM da suka wuce lalura ma'ana bai kamata kana itikafi kuma wayar ka awa ashirin da hudu tana buɗe ba ya kamata za akwai ɗan lokaci na bukata kamar sanda za ka kira iyalanka da duk sun sha ruwa lafiya ko ka tada su su yi sahur ko ka kira wani abokin kasuwanci ka don ka tabbatar da hidimar da ka bari tana tafiya ko wani abu bai kawa da wannan wanda lalurar ka ne amma bai kamata ya zan kowace waya tana shigowa tana fita kana bugawa kana chatting kana whatsapp kana facebook kana duba labarai wannan ba shi ne itikafi itikafi tafarruka wannan yasa har malamai ke tattauna cewa ya halarta mai itikafi ya halarci darasi kamar yanzu darasin da muke yi malamanmu sun yi fatawa ya halarta shi yasa Sheikh Usaimin Allah masa rahama har shekaran da zai rasu yakan zo lokacin itikafi wannan goman karshe yana ba da darasi bayan tarawih kuma mukan kewaye shi gaba ɗaya mu zauna mai saurare a matsayin ɗaukar ilimi cewa ilimi shi ma ibada ne to amma inda bai itikafi zai ce gaba ɗaya littafan ilimi zai sauke a wurin tikafi to yana da matsala bai da wuri tikafi abinda ke so sallah zikiri da tilawa duk abinda ba wannan bai zama yana da ɗan takaitaccen lokaci kamar yadda zamu halarci wannan tafsiri na awa haka kuma kila wani lokaci inda bukata ciyaman na masu tikafi ya tashi ya yi wani tambayi na minti biyu ko minti biyar amma ba wurin da za a ba da lectures masu tsawo ai ta wa'azi ko wace sallah duk ba a bukata to sannan alaka tsakanin mutane a lokaci tikafi ya kamata kowa ya san cewa yanzu ya zo ne a karan kansa don ya bauta ma Allah zaka ba wuri ne na faɗa da abokai da firarraki da tattaunawa da harkokin siyasa wani lokaci ma can bayan tarawih sai zan ji an bubbuɗe FM ana ta sauraron abubuwa ba lokaci ne na wannan abin da ake so abin da yake lalura da wajibi banda shi a dukufa ya ibada da bautar Allah yana ce abin da ke taimakon mumini yayi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi wannan kibanta domin kamar yadda nana Aisha take cewa idan goman karshe suka shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jadda wa shadda al-mi'zar yakan himmatu ya ƙara kokari ya daure gaftarsa ya daina mu'amala da mata to kaga in kana gida wani abin ba zai yi ba dole ka fita kasuwa dole ka yi zirga-zirga dole a sallama ma ka fito ka yi wannan ka yi wancan ka je dubiya ka je jana'iza ka je ta'aziyya ko ba haka ba amma in kana yi tikafi duk wannan ya zama uzuri a gare ka ana iya tikafi na kwana goma ƙarshe gaba ɗaya ana kuma iya yin na sashi misali kana yi tani daga ashirin da ɗaya zuwa ashirin da biyar zai ko kuma daga ashirin da bakwai zuwa ga wata akwai malaman da ma suka halasta yi tikafi na ɗan lokaci misali yanzu ka zo tafsirin nan sai ka da kudu sai itikafi kake har a gama tafsiri a sharuwa kaga dan lokaci ne ba bai tsawo ba to amma da cikakke itikafi shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi yake yi na goma ƙarshe kuma ya taba itikafi a shawwal bayan sama iyalansa matansa sun yi itikafi a bayan wanda ya nuna in akwai dama ana iya ba mata izini su yi itikafi to me ya samu muka salai matan da suka zo je matan sun zo da yawa sai mai zai tuntube ni na ce a muna da matsala saboda ba mu yi shiri na ware mata daban maza daban kuma bai halatta su ɗaya to amma da a masallaci akwai isasshen shiri wanda ina sa ran baɗi za mu yi shi Allah ya so bana ma abin da bai hana shi duk girman masallacin nan da harabobinsa saboda ban ɗakunan muri guda amma idan Allah ya sa ran mai girma girma ya kai yayi mana wasu gefe ko kuma wani bawan Allah mai son alheri yanzu aka ware masa shi ma gida inda za mu fidda ma to za mu ware musu gefe guda sai suna sha'aninsu babu da alaƙa da su sai idan ya kama masu hidima su kai masu abinci ko su tallafa musu da ruwa ko wani abu mai kama da wannan don haka ina mu ina taya waɗanda suka shigo yi tikafi murna kuma ina musu fatan alkhairi muna roƙon Allah ɗauke sarki ya sa wannan itikafi ya zama sila ta samu rahama gare ku da sauran ƴan uwanku da iyayenku inda za ku yi ma addu'a a cikin wannan itikafi wanda suke da niyya ba su da dama Allah ya ba su ladan niyyar su wanda suke da niyya a nan gaba su ma muna maraba da su su shigo wa'anda suke da hali kuma suke iya zuwa umra muna ba su shawarar su je su yi tikafi ko da na kwana biyu ne a makka shi ma wata falala ce da daraja babba Allah kai mana muwafaka wani ya rubuto yana cewa don Allah a rika fara karatun nan karfe biyar akwai da suna nesa to ina ga bamu da wani uzurin da bai hana mu fara karfe biyar haka zai ta bi ga cameraman da saman NTA Sokoto da sahaba Bala Habib Live Garkuwa FM Vision duk dai wakilai su yi kokari su da wani lokaci jinan suke sa mu yi latti wani lokaci kuma nima da akwai sanda daga nesa da ke tasowa sun sani muka haɗu da gosulo wani lokaci musamman idan mutum ya biyo ta gidan ma'ada shi ke sa ɗan makara amma yanzu insha Allah ba dalilin da zai sa a makara zaka idan masu ɗauka sun zo da wuri za mu rika farawa karfe biyu sai kuma maganar yaushe za mu rufe ga Allah sarki kamar shekarar jiya ne muka fara ko yau mun fara maganar rufe duk rayuwa haka take fit za ka ga ta wuce nawa ga wata ya kamata mu rufe Shirin da uku ko shirin da biyar ba a maganar su zurai wanda ake kafi ba zance da aka saba ba mu yi wani sabon abu ni zai hana mu rufe ashirin da biyar akwai masu rufe ashirin da biyar eh ba su fi in su so ana iya yi musu muhazara ko ba ni ba ana iya yi wanda zai musu muhazara a ranar ɗaya kafin su ƙare shi kashi amma dai ku bari mu rufe a shirin ne ko ya kuka gani ko da biyar ko da shida idan akwai muhazara a yi da bakwai kaga shi ke san kanku ba zai haɗu a rana guda wani ma da ashirin da tara yake bai zai ba hutu kenan da daman duniya ya ba ta da hutu Allah ya samu cikin hutu a cikin aminci amu tashi kan aya ta goma sha ɗaya ko ban canza madubi ba ban canza littafi aya ta kyar nake ganin karatu bismillah Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون نعم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم akwai wata banda wani وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب na'am وبشر المؤمنين
ta'ala yake cewa ya yi wallazi na amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ya ku waɗanda suka yi imani ko zan nuna maku ko zan ɗora hannunku akan wani kasuwanci wanda zai kubutar da ku daga azaba mai raɗaɗi wannan shi ake ce ma uslubu tashwiq kamar ka ce akwai wata kasuwa wadda duk wanda ya kai hajarsa zai sayar nan take kuma ya ci riba zaga inda dan kasuwa ne zai yi wuf ya saurare ka ko zai kwantar da hankalin sai saurare ka kana so in nuna maka inda za ka samu mata saliha ta kirki ga ta kyakkyawa kuma har da ce Qur'ani sai kaga saurayi yayi wuri ya shigo wurin ka uslubu tashwiq hal adullukum kuna so in gwada muku in nuna muku ala tijaratin tujikum min azabin ali wani kasuwancin da in kun yi shi zai kubutar da ku daga azaba mai radadi ubangiji yana magana da muminai yana magana da sahabbai yana magana da tabi'ai yana magana da tabi'ut tabi'ina yana magana da mu da na bayan mu har na aiki kuna so Allah ya faɗa maku kaga ana kaddara kowane mu'mini da jin wannan zai ce ubangiji muna so a faɗa mana sai ce ta tu'minuna billahi wa rasuli abu na farko ku riƙa yi ku yi imani da Allah da manzonsa duk abin da za ka yi in babu shimfiɗar imani a cikin jin daɗin duniya da lahira suna tattarka rashin imani rashin imani da Allah da rashin imani da manzon Allah sukan hana ji daɗin rayuwa ba haka sai Allah ya fara da shi yace wa tujahidu da fi sabilillah sannan ku yi ƙoƙari wajen ɗaga addinin Allah da amwalikum ku yi amfani da kuɗaɗenku wa anfusakum ku bada rayukanku zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan alkhairi ne gare ku in har kun kasance ku kenan kai imani da Allah da manzo ka rungumi addini ka rika shi ka isar da shi ga jama'a kai amfani da kudin ka wajen isar da addini kai amfani da karfin jikin ka wajen isar da addini kai amfani da rayuwarka wajen jihadi don tsayar da addini wannan alkhairi ne gare ku in kun kasance kuna Sheikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah yake cewa ومن ومن نصر دين الله تعلم كتاب الله وسنة رسوله yana cikin taimakon addinin Allah mutum ya karanci littafin Allah ya karanci sunnar manzon Allah wal hasi ala zalika ya kwadaitar da mutane su yi wannan wal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ya kuma tsaya yana gwada mutane alheri su yi yana nuna musu sharri yana hana su kenan tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum ya shafi da'awa ya shafi isar da sako kowa ya zama wakili ne jakada ne na manzo Allah a duk inda yake ballighu anni walau aya yanzu duk inda ka samu kanka kana isar da sakon Allah kana cikin dalibai ne kana cikin yan kasuwa ne kana abotar haya ne kai da abokan tafiya a kun tsaya wani guri ne na cin abinci ka haɗu da wani ayari duk yadda za a yi da awa ka isar da alkhairi ga mutane kana da da irin hanyoyin da kake iyawa musamman a wannan zamani da Allah ya ba mu hanyoyin isar da sako ba iyaka a da hanyoyin isar da sako takaitattu ne na tuna lokacin da ake kwankwasa gidajen mu cikin dare ana ba da labarin hanyoyin mutuwa saboda ana son da sassafe a fita aje da nan to shirabinka da kaji an kwankwasa gida an ba da wani labari yanzu a cikin gida ma waya ake bugawa yanzu mai gida ma yana wani ɗaki madam tana wani ɗaki ba sai ya kwala mata kira ba in takun kai zai ɗauko gargar ya dadda lamba biyu uku hudu can sai ta ɗauka hallo mai gida mai kace kuma yadda zai magana da ita haka zai magana da mutumin da yake makka ko mai saka lokaci muke da isar da hanyoyin isar da sako don haka babban kasuwancin da baya tasgaro shine imani da jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah wannan in kai shi baka taɗewa jarinka bai karyewa to idan kun yi wannan Allah ce ya ghafir lakum dhunubakum zai gafarta muku zunubanku wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma zai shigar da ku gidajen aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin su wa masakin tayyibatan zai ba ku wasu gidaje masu daɗin zama fi jannati adin a cikin aljanna ta tabbata inda yana shiga ba a fita laifin daɗi ba haushe ce ƙare to can shi daɗin daɗin rashin ƙare يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت هكذا هيك أنا تكير جندائن الجنة إن وتنا تكي هربوا سنة من آجدي Allah zai umuri a ce in aljanna su leko in wuta su leko me muke shirin gani sai a ce a yanka mutuwa a kwantar da ita a yanka ta ita ma mutuwar ta mutu babu sauran mutuwa to nan ne za a ce ya ahlal jannati khuludun bila maut in aljanna ku tabbata ba sauran mutuwa wa ya ahlan nar khuludun bila maut nan ne wana dau ya maliku ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون da su kira mai tsaron jahannama malik ce ka roƙan mana ubangiji ya ƙarar da mu liyaqdi alaina rabbuk tunda dai ba a mutuwa to ya halaka ya mana wata halakar da zamu zama babu qala innakum makithun an sadda zai ba su yace kuna nan dai ba inda za a na Allah ka sa wannan lokaci mun dade da yadda zan cikin aljanna Allah ce zalika al-fawz al-azim wannan kam shine babban rabo wa ukhra ga wata kuma ƙari za a yi ba tuhibbuna kuna son ta nasrun min Allah taimako daga Allah idan kun tsaya kyamojin taimako addinin Allah to la yadurrukum man khazalakum hatta ya ce amurullahi wa antum ala tsari duk wanda ya yi jayayya da ku ba zai nasara in kun tsaya ga gaskiya kun tsaya ga Allah kun tsaya ga Qur'ani kun tsaya ga sunna to duk wanda ya yi jayayya da ku ba zai rinjaye kuma a kullum gaskiya za ta bayyana domin da mun addini ya zo ne zai ya bayyana هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الله شيء manzo. bilhuda wa dinin haqq ya bashi ilimi ya bashi aikin kwarai shine alhuda shine ilimi takacci alhuda shine ilimin sunna dinul haqq shine dabbakawa daka ga wani ya kunkudi ilimin sunna ma baya aiki shi babu sunna ga rayuwarsa babu sunna ga alaƙoƙinsa babu sunna ga maganarsa babu sunna ga aikinsa babu sunna ga hulɗarsa da iyalansa hulɗarsa da jama'a babu to manzo Allah ursila bil huda wa dinil haqq salati li yuzhirahu ala din kulli domin Allah ya dauka kashi akan kowane addini kuma walau kana al mushrikun kowa yi tsaye ce ba haka ba to sai dai ya rushe wa fatun qarib ba Allah zai baku budi kusa kusa Allah zai kai ku ga mulki zai ba ku nasara zai tabbatar maku da addini ta yadda ba wanda zai jayayya da shi addini ya ƙarfi bayan da ana bugun mai addini yanzu ana lobeyin ga mai addini to duka wannan sakamako ne na idan kun imani ne yi jihadi wajen isar da saƙon Allah Allah ce wa bashirin mu'minin yanzu Allah kai bushara ga mu'minai kamar an ce to me zai yi bushara da su da shi sai kai shiru wa bashiril mu'minin yau bu bare bushara da me ya ubangiji kai dai ke musu albishir zaka duk abin da ranka zai kawo na bushara to yana ci Allah yana mana bushara ne da nasara eh akwai nasara Allah yana mana bushara ne da arziki eh akwai arziki Allah zai mana bushara ne da rahama eh akwai rahama ce duk abin da kake kaddarawa to bashirin mu'mini na bihi yi ma mu'mini bushara da shi sannan sai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladina amanu أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين كما قال عيسى بن مريم للحواريين قيل من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله يا كون نسكي إيماني كزمو متي مكان الله يا ذاك تمشي الله الله نبقى تتمكو taimakon Allah shi ne taimako addinin Allah kuma ta kowace hanya za ka iya bayyana addinin nan ya ɗaukaka ya yi matsayi ya yi daraja a fahimce shi to idan ka yi shi ka zama cikin ansaru ba kila Allah yana da ansar shaidan ma yana da ansar ansarullah su ne masu faɗa wa mutane gaskiya ansarullah su ne masu tsare darajar addini ansaru shaitan su ne masu rikirkita mutane su ne masu hautsi na tunanin jama'a su ne masu shigar da shirka da bid'a da banna a cikin al'umma amma kala isa ibn maryam lil hawari bayan da annabi isa dan maryam alaihi salam ya ce ma hawariyawa hawariyawa su ne mataimakan annabi kamar yadda ansar suke ga manzon Allah haka hawariyawa suke ga manzon Allah Isa alayhi hakika ni ma kaman muhajirai domin hawariya sune almajiransa na kurkusa waɗanda suke gadda gadda shi kama kala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila kamar da Isa dan Maryam yace ma mataimaka yace ma sabansa man ansari ila Allah wa zai taimake ni zuwa ga ma'ana wa zai taimake mai isar da saƙon addini ashe kaga mai isar da saƙon Allah babu laifi idan ya nemi taimakon jama'a annabi sallallahu alaihi wasallama da ya rinka yawo cikin kabilu abinda yake ce musu man yi uwini fa uballigha dinallah wa zai dauke ni ya kama ni in isar da saƙon har Allah ya kama su ƴan Madina suka ce ga mu da mu mutum قال الحواريون نحن أنصار الله حواريا والمجراء النبي إيسى سكت عيموك موني أنصار الله موني مكمك فآمن الطائفة من بني إسرائيل في ونكسو نبنو إسرائيل سكي إيماني وكفر الطائفة ونكسو كم سكي كافر hukumar ita ce sunna ta kowane manzo idan yanzu wasu za su ba da gaskiya wasu za su karya fa ayyada lillazina amanu ala aduwwihim sai muka karfafi waɗanda suka yi imani muka taimake su akan bakiyansu fasbahu zahirin suka wayi gari al'amarin su shine bayyane al'amarin su shine madauka zaka idan ka tsaya bisa gaskiya a kowane lokaci Allah ta'ala zai taimake ka kuma zai taimaki gaskiya tare da kai wannan shine karshen suratul saf wanda muka so mu tafsirin ta jiya kuma mun ga cewa ta fara da tasbihi sai jawo hankalin muminai da illar faɗi babu aiki illar ya zan kun iya magana ma ba ku iya aiki abin da yana cikin sima ta ƙarshen zamani kamar yadda abdullahi bin mas'ud yake cewa innakum lafi zamanin kasirun ulama'u qalilun fuqaha ko kuma qalilun khutaba wa sayati ala nasi zamanun kasirun fuqaha kasirun khutaba qalilun fuqaha kuna wani zamani da ibnu mas'ud wanda malamai na nan da yawa amma masu magana kalila ne masu hannun bari ba su da yawa yace lokaci zai zo da masu hannun bari za su yi yawa amma malamai a cikin su ba su da yawa sai ka san wani da gani yadda yake tuka mimbarinsa ka san cewa bai kwankwaɗi ta farke shi mai mimbarin ba mimbarin musulunci na waye Mimbari ya koma wurin fashe haushi, mimbari ya koma wurin habaici da arashi, mimbari ya koma wurin cin zarafi, mimbari ya koma wurin kamfe na siyasan mulki, mimbari ya koma wurin bara da roƙon kuɗi, mimbari ya koma wurin bambaɗanci da fadanci da yabon wasu. Kaga duk wannan yana nuna mai, yana nuna ba a sha tafarkin na manzon Allah wanda shi ne mai mimbarin. to sai Allah ya ja kunnin mu a wannan sura da yawan magana babu aiki wannan shine abin da ya bambanta sahabbai da mu ga sunan ubangiji cikin su lima taquluna ma la taf'alun daga nan suka ce Allah ba mu kuma faɗa abin da ba mu aikata don haka komai nasu aiki ne in ka diba maganar sabai ba ta da yawa ta tare ta fi da yawa amma in ka zo ga aiki fa sun fi kowa aiki to haka haka ana tafi alhafiz ibn rajab alhambali rahimahullah ya yi littafi fadlu ilmi salafi alal khalq wannan littafi yana ta dan karami ne bai da yawa inda za ku sashi a majalisi zama uku za ku karance shi amma littafi ne mai matukar muhimmanci Allah ya ji kayi dalkarani ko bai ko bai mutu ba 1987 ko 88 yayi wani kaset ilmu salaf wa ilmu al-khalaf wannan kasar ya karaɗe duniyar musulmi a wannan lokaci to a cikin sana fara jin sunan wannan littafi kuma cikin wannan shekarar 88 da yake da Allah ya kai ni umra sai na je darul baz na so wannan littafi kuma yanzu haka yana na makarantar sahaba littafi yana da matuƙar muhimmanci bai kamata kana da'awar kai salafi ne ba karanta wannan littafin da ilmi rajin to a ciki yayi bayanin yadda ilimin magabata yake takurare takaitacce maganar take karantatta amma fiqhu su yake da faɗi yake da zurfi yake da yawa mu kuma na baya yadda ilimin muke da faɗi yake da yawa yanzu ni na mallaki tafsirai ban kusa ya kasu duk da yawa suna maka tabbatar sahaba amma ko a gida na baka rasa tafsiri goma a da guda gare su ko biyu amma fiqhun su yafi namu saboda me saboda su suna karatu da niyya mai kyau suna karatu da zuciya ta su yi aiki abu abdurrahman sulami yana cewa sayyidina usman ya karanta da mu qur'ani da su ubayy ibn ka'ab da sauran makaranta yace ba mu wuce aya goma sai mun ga mun iya mun yi aiki mu kuma yanzu abin da ake kokari ya za a kai kakale ya za a tamtitul madda ta kai maki shidda ya za a yi in kai karatu ba za a yi maka danja ba an ce hudu ba farko da sayyidina Usman yayi bayan an nada shi sarkin musulmi irin jawabin nan na kama aiki da kama aiki da ake bayan rantsuwa ko shafi nawa suka da kuke tsammani awa nawa kuke tsammani yayi ko minti nawa yana jawabi a matsayin yau shine sabon sarkin musulmi na duniya baki daya yana hawan minbari abin da yace antum ila imamin fa'al ahwaj minkum ila imamin qawwal wassalamu alaikum shugaba aikatau kuke nema ba shugaba magantau ba ta tashi mai sallah an gama ma'ana za ku gani jiki magayi amma na alheri na alheri ba surutu wannan sura daga cikin abinda ta karantar da mu shine mu rage yawan magana in dai magana ce ba wanda ya kai al'ummar musulmi sannan munan Najeriya sai dai mu guda mu wani yanzu majalisi ido na na tafsiri yadda ake sa a Najeriya ka tambaya ka ji duk duniya ba inda ake yin sa sai dai ko ƴan uwan mu makotan mu irin Niger saboda kusanci da alaka da zama abu guda muke amma dan ka tsallake duk duniya ko makka baka isa irin wannan majalisi kuma masallacin da za a tara irin wannan al'umma da nake gani to ba dai karamin masallaci ba ba kuma karamin malami ba sai irin malami na duniya wanda duniya ke da shi ba irin su malamin su amma munan saboda muna son karatu muna son magana to duk inda aka bude majalisin karatu za mu je mu tika shi inda matsalar mu take aiki da karatun yanzu a nan inda muke zaune ana iya sashi takalmi to ina yake da karatu yanzu inda za a kawo wani abu a ce za a raba lalle rashin wantaka zai bayyana inda za a ja wani mutan gefe a ce mishi da Allah ga wani bawan Allah kamar ya zo ya ce da Allah ga kuɗi a bi mutane guda guda a raba musu kafin ya shigo nan ba ya sa'a ba sai ya diba gabas yamma sai ya sa bandur biyu gudanan gudanan ko sannan ya zo ya raba muna kuma kila ko da ladan ne kai Allah shi yara ko limin ba Allah rahma kai banda kai da kai na tsare kake wato wannan sura tana karantar da mu mu damu da aikin da muke yi sai da maganar da muke yi lima taquluna ma la taf'alun kabura baqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun sannan sura ta yi magana game da annabi Musa da annabi isa irin gwagwarmayar da suka yi sannan ƙarshenta Allah ya kira gare mu cewa mu zamo mabiya na ƙware ga manzon Allah mu zamo mabiya na ƙware ga addinin musulunci mu zamo jakadun ƙware masu bayyana addini abin nan da wani bature yake cewa wai ya zo ƙasan musulmi ya ga musulmi bai ga musulunci ba ya koma turai ya ga musulunci bai ga musulmi ba wannan magana ba ta da daɗi amma a manufarsa ba daidai take zai gan mu ga mu musulmi wanda zai ga ɗabi'un musulunci wataƙila duk da liyafa baƙo da ya kamata ba zai samu a gurinmu makka dai zaka je kare wata ruwa ya gagare ka sai ka sa kuɗi inda ita cibiyar mu duk musulmin duniya sai ka sa kuɗi ka sai ruwan sha hotel ɗin da kake ga shi nan an ga friza ga friza nan aji sai ka da riyal biyu ka sha naira ɗari hudu kenan wanda ya gorar da kuke gani ta suwan a nan naira ɗari hudu take a saudiya amma tare da haka ban ce babu masu alheri ba akwai amma dai wanda ya zo zai iya rasa ganin musulunci a aikace duk inda ya je ƙasashen musulmi tare da zai ga wasu abubuwa da musulunci ke ƙarfafawa tsari gaskiya amana haƙuri kun gane zai gansu inda babu musuluncin ko babu musulmin amma ga ɗabi'un musulunci wannan sura tana karantar da mu mu yi ƙoƙari mu zama musulmi masu musulunci na hakikani masu ɗabi'un musulunci wanda za a yi koyi da wanda halin mu zai iya sa a musulunta ba saboda shawarsa da kyawunsa Allah kai mana mawafi suratul juma'a
بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل وفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم
ذلك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم wannan ita ce suratul juma'a ita ma yan madina ce tana da ayoyi goma sha ɗaya kacal isa ita ma shafi ɗaya ce da rabi kamar surar da ta gabace ta sura ce da ta sauka a birnin madina a lokacin da mazuwa ke tarbiyyar sahabbai don haka ta zo da wasu abubuwa na tarbiyya da ke nuna ma musulmi yadda ya wajaba musulunci ya zamo shine gaba a cikin aulawiyat a cikin hierarchy na priorities wato abubuwan da suka fi komai ba muhimmanci na faɗa muku jiya cewa idan ka ga sabbaha za ka ji maganar yaƙi in ka ga yusabbihu ba ba maganar yaƙi don haka wannan sura ba za mu ji maganar yaƙi bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi ard duk abin da ke sama da wanda a ƙasa yana tasbihi ga Allah al-malik Allah shine mai cikakken mulki al-quddus shi ne mai cikakken girma wanda ya tsarkaka daga duk abin da ke rage girma ga reshi al'azizi mai cikakkiyar buwaya alhakimi wanda ya kai gwani kasancewarsa al-malik al-quddus al-aziz al-hakim shi yasa duk abin da a sama da wanda ƙasa yana tasbih wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi lakin la tafqahu kuma Allah ya kawo ta ne bayan irin wannan ayat تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن سمي دك أسادة وند أتفسنا تسبيح الله ثلاثة وإن من شيء با وانا أبقو منيني إن شرطية لا ما فيها شيء هنا جازمة شيء. من شيء من للاستغراق إلا يسبه بحمده duk wani abu kowane iri ne yana tasbihi ga Allah sai ce walakin la tabqahuna tasbihahu kuma ku ba ku gane tasbihin su don haka ilmin gaibi ne huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum Allah shine wanda ya aiko manzo a cikin ummiyawa kuma daga cikin su ummiyawa kalma ce ta larabci mai jingina mutum ga mamarsa ba ni zaton tana da fassara a Hausa sai dai mu ce ummiyawa yadda laraba suka ce ummiyun ummiyun shine wanda aka jingina shi gawa ga mafi wai ma'ana yadda uwarsa ta haife shi ba karatu ba rubutu haka ya yanzu bai canza kaga wannan ba a cewa jahili ko ba jahili ake nufi wanda baya karatu baya rubutu ba a cewa jahili yana wanda baya karatu baya rubutu amma yana da ilimi kuma ana zuwa ɗaukar ilimi a gunsa wani ma ta girba gare experience gare kuma yana da ilimin da ake ɗauka gare domin ilimi suna ya tara ko kasuwanci ka shekara talatin kana yi wanda zai fara sai ce je wurin wani ka ka samu karatu ba akwai ɗan kasuwar da bai iya rubutu da ya karatu ba ko ai wani ɗan kasuwa a Najeriya wanda ya kara da ƙasashen duniya yana yawo to wata rana dalili ya kama NTA suka yi fira da shi ta ka ce to gashi ba ka da turanci ba ka jin duk wani yare ne hausa ɗaya kake ji haushe ne ya aka yi ka iya hulɗa da duk mutanen duniya ƙasashe duk ƙasashen duniya kana ta zuwa sai fito da yan naira ishirin lokacin ita ce babba ba naira dubu bane ɗari biyar ma babu sai fito da sabo ya kace ka ganta nan ita ai yaren duniya in kana jin wannan duk duniya ko ina kana ishi to kaga yana da ilimi ba bai da ilimi amma bai iya karatu da rubutu a cikin abokin fira na rubuta wani labari wanda farfesa birniwa ya bani Profesa Haruna Birniwa na Jami'ar Tsofaffi. Amma daga baya ya ce min shi ma ya ɗauke shi ne a cikin hikayoyin Aminu Kano. Ban sani bayan na rubuta da ga littafin yake sanar da ni. Ni kuma a littafin na rubuta Farfesa Birniwa ya bani labari saboda amana ilimi. Cewa wani ɗan kasuwa aka yi a nan Najeriya. Ya zo banki da kuɗi fan hamsin ga wancan lokaci. Fan hamsin ka ce kamar ka ce 50 miliyan cash. abinda fan hamsin ke ga wancan lokaci 50 miliyan ba ka yi shi ba yanzu ya zo banki a sa masa a buɗe masa su sun ajiya da fan hamsin kawai sai manajan ya rikice don manyan kuɗi ne ana maganar su lalla ne ba kai ga naira ba kai ka zo da fam fam kuma guda hamsin nan take je haɗo masa shayi yana ta tare ne da shi ya je ya kawo ko mai ci cika ce turan kaɗe ga inda za ka sa hannu sai ce ai bai iya sa hannu ba ka iya sa hannu ba ba ka rubutu ba ka iya ce bai iya karatu bai iya rubutu ba ya ce kuma ka zo da fahim sai a buɗe maka account to inda ka iya karatu da rubutu fa ya ce da yanzu ina can ina ansar fan ɗaya a wata da yanzu ina can ina ansar sule hamsin a wata rabin naira sule ɗari biyu sule far ɗaya da yanzu ina ta ina ansa sule hamsin rabin naira kwata fam a wata sai manajan aji alƙalmi ci ba ni labari ya hankai don da ji wannan akwai labari tare da sai ce aini direban babban mota ne kuma na yi shekaru da yawa ina tuka mota ina tare da wani kamfani sai tura suka zo suka sai kamfanin da suka sai shi suka ce a gwada ma'aikata gaba ɗaya suka sa sharuɗa ya ce ni a wajen tuki ni ne senior direba ba abin da ban iya ba da ka practical komai na iya amma da aka zo cika form bai iya karatu da rubutu suka ce su kai da su kowane aiki ba su da wanda bai iya karatu da rubutu da ka dole ka iya karatu da rubutu alal akalla ka zama literate ba illiterate ba sannan a ɗauke ka aiki ita to sai suka sallame ni ɗan kuɗin da suka bani sai da je na ɗan buɗa ta samu ɗan tebur ka fara sai da taba da goro da waye a hankali na yi kiwas wasa-wasa Allah ya yi ma'abin albarka na shago ya ce zuri ina baka labari shago kaza ta gare ni cikin kasuwa kuma duk sati zan kawo maka dubu hamsin ba zan waiwaye su ba ya gashe wani hali ga Allah sunan da na ba labari ke so wanda bai iya karatu da rubutu ba wai jahili ne karka ce duk wanda bai iya rubutu ba jahili ne a ai abokin fira na ɗaya na ba ku labarin farfesa ko wanda ya hauce ba zan maimaita labarin a yanzu ba na taɓa gaya muku shi ana wanda ya ce ma direban jirgin ruwa matukin jirgin ruwa baka iya karatu da rubutu ce aiko kayan aikin banza a rayuwarka ta duniya shi kuma da yake ya iya sai da ya tsakiyar gulbi sai ce to farfesa a samu fita ya iyo domin ba za mu isa gangara ce ai bai iyo ba ce baka iya iyo ba ka koyi aikin banza a rayuwarka ta duniya sai tsallake faɗa ruwa ya bashi sai ya sai alƙalami da biyu to karka ce duk wanda bai iya karatu da rubutu ba jahili ne a'a ba nan ilimi yake ba amma wannan somin taɓin ilimi ne saboda ikra da Allah ya ce bismi rabbikal ladzi khalaq خلق الإنسان من ألق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم hanya ce ta ilimi amma ba ita kadai ce hanya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine uban malamai ma bai karatu da rubutu kuma haka Allah ya yi shi da gangan domin kar a dauka wani ne ya koya masa to don haka al'ummar larabawa gaba ɗayan ta ummiyawa ake kiransu ma'ana wanda yadda uwarsa ta haife shi haka yake bai koyi karatu ba bai koyi rubutu bai ɗauka takarda ya karanta bai ɗauka alƙalami ya rubuta to inda aka fi tsammanin ilimi shi ne inda malamai shi kuma Allah ba haka yake da murransa ba don haka ba haka fil ummiyi na rasuli sai tashi manzo cikin ummiyawa wa'inda su ba su da habara ba su da sakafa ba su da development ba su ci gaba ba sai Allah ya kawo ci gaban taurin su yatlu alaihim ayati manzon nan aikin su shine yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim yana musu tarbiyya wa yuallimuhum alkitaba wal hikma yana koya musu alqur'ani yana koya musu sunna kaga ashe tarbiyya ita ke zuwa farko yuzakkihim tazkiya shi yasa babban kalubalen da ke gaban malaman sunna a kasar nan shine koyar da tarbiyya kai kafin nan su ma su gama su tarbiyya sannan su koya ma almajirai tarbiyya sannan su koya musu qur'ani da sunna tarbiyya ɗabi'a ce tarbiyya hali ne tarbiyya nagarta ce mutum na iya karatu ya tumbatsa karatu kuma bai da tarbiyya to a da idan kana yaro za a fara tura ka ne wurin mai tarbiyya ba lallai ka koyi wani karatu mai yawa gare shi amma za ka koyi kawaici za ka koyi haƙuri za ka koyi sa ido mai kallo za ka koyi abubuwa da yawa sannan daga baya kai ka wurin malami da zai baka karatu akwai wanda ya ce mun je wurin malik muka shekara muna ɗaukar ladabinsa kafin mu fara karatu ma'ana ya yake hulɗa da mutane ya yake zaman karatu ya yake kaza da kaza da sauransu tarbiyya ladabi to don haka za ku iske duk duniya a ta tsawon tarihinta ba nagartattun mutane kamar sahabbai saboda me saboda su tarbiyyar manzon Allah zala kabir to kuma shi yasa muke fada da masu cin mutunci su don muna ganin duk wanda suke manzo Allah tarbiya da manzo Allah yanzu duk mutumin da ya shekara 20 23 abinda manzo Allah yi yana renon almajirai ka zo duk ka bazartar da su ka nuna ba komai bane ba su iya komai ba ba su gane komai ba ba su da imani ba su da gaskiya shi wanda ka yabe shi yabe shi to da ka yi zakihim wa ya'allimuhum alkitab wal hikma annabi Allah ya dora masa yi tarbiyyar to in kace sun tarbiyantu ka yabe shi in ka ce ba su tarbiyyantu ba ka soke shi wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin duk da yake gabanin wannan gabanin aiko musu manzo suna cikin bata bayyananne suna shirka suna tsafi suna canfi suna kisan kai ba dalili suna shan giya har tauce misali suna zina suna abubuwa barkatai amma sai Allah ya zo musu da manzo ya musu tarbiyya ya koya musu alqur'ani ya koya musu sunna wa akharin minhum wasu na nan daga cikinsu mu kenan lamma yalhaqu bin basu cin basu ba a zamani wasu na nan tafi baya a daraja wasu na nan tafi baya don haka ba mu cin masabai ga lokaci ba ba mu cin masabai ga martaba amma dai mu ma akwai mu muna nan wa akhari na mu kenan minhum daga cikin al'ummar lam yal lamma yalhaqu bin basu cin basu wa huwa al-aziz al-hakim Allah gwani ne buwaye ne gwani zalika fadlullahi yuti man yasha wannan falalar Allah ce da yake bada ita ga wanda yaso wallahu dhul fadli alazim Allah ma abocin falala ne falala kuma wadda abba kenan cewa a kasa al'umma mataki mataki wani ya fi wani to falalar Allah ce baka jaya da ita baka yanke sabai sun fika Allah ne ya zabe su sai ma ka fi wasu kuma dai karshe duk ina zamu haɗe aljanna kuma idan sun manzo Allah ya kai wani munzali a zuciyarka labudda za ka zauna kusa da manzo Allah ga ka ga shi ga sabo rabbu ne firdausi uliya wadda duk ita ce fiyayya can nake so in bi hanya gun muhammadu inda ma hanya ni da su ba a sha make ba Allah ka kai mu aljanna an nuna min lokaci amma akwai tambayoyi guda biyu ina ga za mu iya amsa su kafin sun kai uku muna roƙoke wannan mai maganan a ƙara lokaci ne wani ce assalamu alaikum malam Allah ubangiji ya ƙara sani da sarkin rayuwa kuma ne to addu'ar da kai dai Allah ya karba malam ga tambaya wai wasu malamai sun ce ana yin mamauta karatu suratul ikhlas wai bayan kowace sallar farilla sun uku ka bayar sadaka ko kuma duk ranar alhamis duk sati sau goma sha ɗaya kuma ga shi babu wani nafsi da ya ce haka shi kenan ka ba kanka amsa ba wani nafsi ba wani nafsi da ya ce ka karanta wasu ayi na ƙur'ani ka bayar sadaka ga mamata babu asali idan mutum ya mutu ayat da ke aiki kansa ita ce wa Allah salil insani illa ma in ka mutu aikin kowa bai amfanin ka amma Allah ya yarda aikin da kai dalilinsa a baka kamishi misali duk ɗan da ka haifa in yi alheri za a baka ladadun kai ka kawo shi duniya duk yaron da kai ma tarbiyya ko ka bashi ilimi ya ilmantu ya yi aikin kwarai shi ba za a baka lada kamisho ne wani haka duk aikin alheri da ka dasa bayan ka wuce ya ci gaba masallaci makaranta rijiya da sauransu za a ci gaba da baka To, amma a ɗebo aikin wani a kawo maka, da ƙa'ida da asali babu, amma akwai wuraren da Allah ya yarda ai, an yarda ai maka sadaka. Ta ce ni mutum shaɗi ba da kansa ya bayar sadakar kuɗi, sadakar abinci. Akwai ma wadda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mahaifiyata ta mutu, me ya kamata ni ciki mata sadaka, kuma ina baki share ki mata sadakar ruwa. Don haka in leda fiya wata guda sun guda kake ki iya kawo masallaci, wurin masu buɗin baki ka shayar da ruwa sai ka ce sadaka ga babana sadaka ga matata da ta rasu sadaka ga ƙanina da kuɗin uwana da yake na ɗaya kenan na biyu kuma sadaka ko wakafiya ce na biyu ai da ka biya mutum bashi bayan ya mutu za a ɗauke masa wannan na uku ai da kai masa hajji ko umara idan kai ka taɓa yau kanka wani ya zo an zo wani ake hajji wani ce labbaik Allahumma an shukruma Allah zai yi hajji ma shibru ma manzalar ta kai gonan waye shibru ma yace dan uwana ne yace to kai kai ma kanka hajji yace a bayi bai ce to fara wa kanka hajji hujja an nafsika thumma hujja an shibru ma fara yi wa kanka hajji sannan kai shibru ma kaga kenan ana ne ana mutum hajji to a kawo mana wani nasi wanda yake ana karanta qur'ani a ba mamaci kaga babu haka shi mai tambaya ya ba kanka ansa yas'aluhu wa yusaddiquhu a'a don Allah malam ka kawo hujjoji da za a yi wa mutum addu'a ko sadaka ta tafi gare su to na riga na kawo alhamdulillah tambaya ta bi malam don Allah ayi nasiha ga menene lecturorin jami'a wannan kuma ya shiga wani babi na siyasa eh ai mana nasiha mu lecturorin jami'a to an mun gode da nasiyarka ba ma sai mun karanta ina so ya kawo abin da wasu ɓata gari cikin lakcarori ke yi na cewa sai an kawo kuɗin kaza kuɗin kaza yanayi ya kai su ga hakan inda ana ba su haƙoƙinsu yadda ya kamata ba za su yi amma kuma mutu abin da suke daidai ne za ka in kaga malami ya tsayatar da hand out hoto kofin ta naira dubu ne amma ya ce kun ba da dubu uku na ce fa ne ya ga kakai wataƙila ma yana so ya aurar da ɗayarsa shi ma amma kuɗaɗen sun riƙe an riƙe abinda ake ba lecturer a Najeriya kwanaki wani majalisi ya haɗa ni da wasu manyan ma'aikata 'yan Najeriya a Riyadh ta ƙasar Saudi Arabia da yake an yi maganar asu da gangan sai na tambayi wadda take ba mu shayi nawa ne albashinta aka faɗa sai na ce kun san shin albashinta ya fi albashi na yawa ta ce what irin da mamaki ya za a yi mace mai zuba ci kawai iyakarta ta dafa ci ta kawo ma'aikata ta zuba ma mutane ta aje ta tafi a ce ta fi farfesa a Najeriya ta ce wallahi ta bi na albashi in ka canza kuɗin da wallahi albashin ta ya gina kuma duk farfesa a Najeriya bai samun abin nan da take to kaga tsakani da Allah kuma shi yasa zaka ana ta tsallake yanzu ne na san likitoci lecturori da dama waɗanda suka tsallake su suka koma Saudiya, suka koma Ingila, suka koma ina, da wasu ma nan kusa Ghana. Saboda mai sau da ba wasu haƙƙinsu. To kaga inda ba ba ma'aikaci haƙƙin ba ka mamaki in yayi almundahana, amma fa almundahana ba halal bace gare shi. Abinda an wajibi yayi haƙuri da abin da ya samu, in ya samu yadda zai nemi ƙari ya nema, in kuma iyayen yara sun ƙira sun ƙi ba shi goyon baya, to sai su yi haƙuri su kuma sa ji a aljihunsu in an zo biyan kuɗin makaranta. Ko ƙarya nake yi. jami'ai ba su fara ƙara kuɗi ba? To da kun goyi bayan asusar da ta ja haƙƙinta, da haƙƙin iyaye yara, da ana haka, na ba za a yi haka. Amma wannan ya wuce, kuma albashinmu na watanni mun bari, Allah ya raka Buhari da wura lafiya, kuma Allah ya kawo ƙosin a yake? A siwaju lafiya za mu koma tambaye shi, mu ce ina haƙƙinmu. Wanda ce Allah ya ƙara malam lafiya ya ji ɗan uwa ya Malam tambaya ta ce idan mutum zai tasbihi dole sai harshensa ya ɗauka ko kuma zai iya yi cikin zuciya ya wadatar masa. Akwai zikirin zuci, akwai zikirin harshe, amma duk zikirin da aka yana da falala kaza, to sai ka furta shi da harshenka. Amma ka zauna ɗaya ka tuna Allah a zuci, ka yi tasbihi a zuci, ka tsarkake Allah a zuci, wannan yana da lada. Amma bai ɗaya da ka furta da harshenka, ka ce subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. ويتفكرون في خلق السماوات والارض فيما ذكري kafa karatuna ne ya Allah yayi kaza wannan yana nuna gwanintar Allah yana nuna girman Allah wannan shi ma ibada ce kuma tana da lada abinda muka fada bisa sawaba Allah ya amfana da mu da shi idan mun kuskure ku tuba harshe Allah muna afwa da gafara ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا من خشيتك كما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من الذين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وأبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين